أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mana haduwa a wannan marece na asabar a wannan masallaci mai albarka masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na asabar a shida ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne a sha shida ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin da ake kira miladiya kamar yadda muka ji malam ya karanta jiya inda muka tsaya dai akan wannan aya aya ta tamanin da bakwai a suratun nisa'i ya ƙulu Allah tabaraka wa ta'ala Allahu la ilaha illahu la ya jima'annakum ila yaumin qiyamati la raiba fi wa man asdaku min Allahi haditha Allah shi ne wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi kaɗai kuma ya rantse cewa zai tara ku ila yawmin qiyamati a zuwa ranar tashin alkiyama domin a matsayinsa na wanda shi kaɗai ya cancanta a bauta masa kuma aikin da ya halicce ku dominsa shine wannan bautar to wasu sun yi kamar da aka ce su yi wasu kuma ba su yi yadda aka ce su yi ba to akwai rana da za ta zo za a tara ku duka za a yi muku hisabi wannan ranar zuwanta larai ba fiye imma hadal jam wa imma hadal yau yauwa da ya ce larai ba fiye fi hadal jam Allah da ya ce zai tara ku ba kokonto wannan tarawa sai ya tara ku ko kuma yawmal qiyama shine la raiba fihi babu kokonton babu shakkar aukuwarsa hmm. sannan yace wa man asdaqu min Allah haditha babu wanda ya kai Allah gaskiya wajen zance e, babu wanda ya kai Allah gaskiya wajen zance wannan yana nuna maka in zancen Allah aka same shi gashi kuma a ƙur'ani in aka samu wani zancen daban ya saba wa na Allah to kana da matsala in baka gaskata na Allah ba ko? yawwa ومن أصدق من الله حديثا أو نقول ومن أصدق من الله قيلا تنا ننزام كنت دو أتكين سورة النساء babu wanda ya kai Allah zance gaskiyar zance babu wanda ya kai Allah gaskiyar ƙauli ma'ana magana duk da ya yi gaskiya ce kuma in aka samu wata ko da kana ganin gaskiya ce to in ta ci karo da maganar Allah da hadisin Allah da zancen Allah to dole ka karbi cewa wannan maganar ba gaskiya ba ce ta Allah ita ce gaskiya mun fara karanta wannan jiya mun yi magana akan infradin Allah madauki cikin abin da malam ya kawo ya ambata a littafin sa mai albarka a infiradin Allah da wahdaniya cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi babu abin bauta sai shi kuma saboda kamalarsa a zatinsa da siffofinsa kuma kasancewar shi kadai ne ya halitta shi kadai ke gudanar da halittar kuma sannan dukkan ni'imomi bayyanannunsu da kuma ɓoyayyunsu duk shi kadai ya kadaita da yin su da ba da su da sadar da su wannan kuma yana lazimta tilas a bautawa Allah maɗaukaki a nemi kusanci zuwa gare shi da dukkan nau'o'in ayyukan ibada kasancewar shi ne ya cancanci shi kaɗai shi ya cancanci wannan bautar shi kaɗai kuma shi ne mai ba da sakamako ga waɗannan bayi dangane da abin da suka aikata ko sun aikata yadda aka ce su yi ko kuma sun ƙi aikatawa to wannan abun yana da rana shi sakamakon da za a yi ranar ita ce ranar tashin alkiyama za a ba da sakamako to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala har yi rantsuwa akan aukuwar wannan rana cewa tabbas ranar kiyama aukuwarta ba ƙarya bane ba abun wasa bane shi yasa ya faɗi cewa la yajma'annakum shi Allah lalle zai tara ku ila yawmin qiyamati la rayba fi nan ne muka tsaya ko yawwa yau sai ce faqala la yajma'annakum ay awwalakum wa akhirakum fi maqamin wahid fi yawmin qiyamati la rayba fihi ay la shakka wala shubhata biwajhin min alwujuh sannan sai magana akan yace bid dalilil aqli wad dalil as-sam'i malamai a babin mantiki babin aqida babin harkar ilmin kalami a usulul fiqh sukan kasa dalilai hujjoji zuwa kashi biyu dalilai na hankali da kuma dalilai na shari'a na shari'a ko in ce dalilai da jinsu aka yi haka shi yasa ake kiran su al'adilla as-sam'iyya aiwa laula urudu sam'i biha lama tatarraqa al-aqlu ila al-qawli bi shay'in fi dalika ba dan nassi in an ce sam'i ana nufin qur'ani da hadisi an gane yawwa shine addalilin sam'i shine dalilin da yake a ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan sune ginshikan karɓar addini dalili dai na cewa a yi ko a bari ko a ƙudurta to dole daga alƙur'ani ne da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ake ce ma al'adilla mene as-sam'iyya an dangana su zuwa ga sam'i saboda ba ba mutum ne ya zauna ya yi tunani ya fito da su ba a'a ji ya yi haka daga ina ya ji daga qur'ani daga hadisi su ake ce mene al-adilla as-sam'iyya to akwai dalilai na hankali su ne al-aqli da kuma dalilai na sam'i da suke tabbatar da tashin alkiyama al-qur'ani a cikinsa akwai duka ko? yawwa alƙur'ani akwai adilla sam'iyya akwai adilla kuma aqliya a cikin alƙur'ani an gane me nake nufi yawwa don haka in an ce dalili sam'i ko a dalili aqli ba lalle ana nufin abinda daga dan adam yake ba hankalin dan adam ne fito a'a abinda ake buƙatar ka yi amfani da hankalinka kai ma ka gano afala ya tadabbaruna ko alƙur'ana afala yanzurun a abinda ya shafi halitta akwai abubuwa da dama kuma na misalai da Allah ke bayarwa wa daraballahu masalan ko zancen wata al'umma wata alƙarya ko zancen wani bawa ko makamancin wannan abdan mamlukan ko akwai wurare da yawa dai a cikin alkur'ani Allah na buga misalai to misali an buga shi mai ake so kai kai mai hankali kai amfani da hankalinka sai kai nazari wani abun da hankalinka kawai ba za ka gano shi ba kana buƙatar wani binciken yanzu abubuwan da suka dace da ilimin sciences a cikin alkur'ani wani duk tunaninsa a da ba zai iya gano yaya halittar take ba ko tunda ba buɗa aka yi a zamanin da babu ba anatomy anatomy ake tashkhisin jikin mutum ko tashrihi haka ake ce masa ko da larabci shine tashrihi a buɗe jikin mutum a ga yadda zuciya take ka duba halittar afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat balarabe da ya san raƙumi ya rayu da shi da ya san ɗabi'unsa zai gano abubuwa da yawa domin da ba zai gano ba da Allah ba zai rifarin ɗinsa zuwa ya duba ba an gane yau to amma a ilimin sciences kuma zai ƙara fito maka da kaga a me yasa aka yi wa shi raƙumi irin wannan dogon wuya me yasa aka yi masa wannan kafa mai faɗi da ba ta nitsewa a cikin rairayi me yasa aka yi masa kaza aka yi masa kaza me yasa yake jure shan ruwa duk Allah ya halicce shi saboda yanayin inda yake duka dai abin da yake so in faɗa a nan shine kasancewar akwai wani sirri a cikin halittar Allah da Allah kaɗai ya san shi amma an baka dama ka yi tunani a kai za ka iya ganowa wani abu to duk wannan dalili ne wani iri hankali duk da dai a cikin alkur'ani yake to a cikin alkur'ani Allah ba misalai dangane da dawowar cewa za a ta da mutum bayan mutuwa ko Allah ba ya yi magana misali a kisar mutumin nan da ya yi inkarin ba'afi ko alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka id qala ibrahim kafin zo nan id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit qala ibrahim فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين سيتي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها تايا ألا ذي تاد ونن القرية ونن الأمة da aka halaka for long can baya wani gari ne ya wuce an taɓa yin wani gari Allah ya halaka su da mutanen da dabbobin da komai sai ce ya za a yi Allah ya tada waɗannan kaga yana inkari yana musu ko yana kokonto anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha me Allah ya masa hmm? fa amatahu Allah mi'ata ami sai Allah ya kashe shi ya karbi ransa kawai to me lamarin Allah da ma kun fa yakun ne ya ce duk ya mutu shike nan ya faɗi ya mutu sai da ya shekara ɗari sai Allah ya tashe shi sai kuma ya tambaye shi kam labis kai wannan kwanciyar da kai mudda nawa ta ɗauka period ɗin da ka ɗauka a wannan ko bacci sunansa ko mutuwa a gunka sai ce yauman au ba yau ai yini ɗaya ne ko wani yanki ma na yini bai kai yini ɗaya ba yana ga yar hutawa kawai yayi a lissafinsa sai Allah ce qala bal labista mi'ata amin shekara ɗari kai a kwance kuma Allah madauki ya tashe shi ya nuna masa abincinsa ko yadda yake bai lalace ba bai riɓe ba bai wari ba lam ya tasanna bai lalace ba sannan ya duba jakinsa da ya mutu shi ma aka tashe shi aka nuna masa aka har hada masa kasusuwansa sai ga shi a idansa ba sai da aka tashi jakin ya ga jakin da rai ba tashi ya ya ga jakin cikin ƙashi sai kuma aka tashe shi a gabansa wannan ya isa dalili ya kai hujja ko kuwa ya kai shi sa a ƙarshe ce qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ya mika dole ita hujja dama haka take wannan kuma amma ga wanda Allah ya wa tawfiki eh ba kowa ke ganin hujja ya sallama ba in ko ya gani sai sai eh din an zun wa in tarat ko Allah ya kyauta don haka a cikin alkur'ani akwai irin waɗannan da yawa shin ɗan adam baya gani ne da yake cewa ba za a tashe shi ba baya gani ne da can ba komai bane shi aka zo aka same shi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra ka ce wane ne su suna cewa yanzu bayan mun zama kasusuwa rididdigaggu kuma Allah yana da ikon ya tashe mu sai aka ce masa to ai da can ba wannan jikin da ya zama ƙashi wanda ya samar da shi lokacin da babu to ya dawo da shi bayan ya mutu wanne ne fi sauƙi dawowar ta fi sauƙi to duk waɗannan misalai ne a cikin alkur'ani da Allah yake kawowa su ne dalilai wani iri al'aqliya da Allah ya kawo mana akwai kuma adilla wanda suke sam'iyya da Allah maɗauki da kansa kamar wannan yawa kun ga wannan dalili ne sam'i Allah ne yake magana cewa lalle zai tara ku ranar kiyama kuma sannan ya yi rantsuwa a kai kuma ya nuna cewa abu ne a wurinsa ba mai wahala ba a irin waɗannan ayoyi yanzu misali a nan sai ya faɗi cewa shi mai gaskiyar zance ne kuma babu wanda ya kai shi gaskiyar zance a wani wurin a cikin alkur'ani akwai wurare guda uku da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya rantse da cewa akwai tashin alkiyama cikin suratu yunus Allah maɗauki ya yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yastanbi'unaka a haqqun hu suna neman suna tambayar ka suna neman labari a gunka shine yastanbi'unak ay yatlubuna an-naba'a wal khabara minka a haqqun hu yanzu shi wannan abun cewa kiyama za ta zo tashi bayan an mutu da gaske ne qul sai Allah ya ce masa i wa rabbi i din nan da muke faɗa da Hausa to haka take a larabci ma haka i ita ce a cikin alkur'ani ko ka ce e ko ka ce i duk ana faɗi sai Allah ce kul i wa rabbi na rantse da ubangiji na kaga wannan waye rantsuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kul i wa rabbi innahu la haqq wa ma antum bi mu'jizi to sai Allah nuna ya ce lalle wannan abu gaskiya ne kuma sannan ku ba ku gagari Allah ba to irin wannan sigar Allah maɗauki ya yi ta a wurare sai ya haɗa da maganar rantsuwa bayan rantsuwar kuma sai a nuna abin mai sauƙi ne ga Allah ko kuma a nuna shi mai iko ne akan komai a suratu saba haka wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'a ko qul bala anan kuma ba qul i ba qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi nan haka za karanta alimil gaibi saboda rantsuwa ce ba ta addu'a ba ce ka ce alimal gaibi alimil gaibi ma'ana ina rantsuwa da alimil gaibi na rantse sai an tashe ku eh kuma sannan ya ce la ya azubu an misqalu dharratin fi samawati wala fil ardi wala asgharu min dalika wala akbaru illa fi kitabin mubin dan ya nuna babu wani abu da Allah ba shi da iko a kansa kuma sannan abin gaba ɗayansa mai sauƙi ne magana ce ta abin da yake nufi ya ce ya kasance kawai sai ya kasance yadda iradarsa take so ko da gum masu ilmul kalam wajen bayanin siffar iradar Allah suna cewa iradar Allah aikinta taksisi a cikin halitta cewa ita take tantancewa ta fayyace ta keɓance wane ya zama dogo wane ya zama gajere wane ya zama kaza haka fa Allah ya so duk ya gamu da kuka gamun nan haka Allah ya kaddara mu zama tintini kafin ya halitte mu hakan ya tsara za mu zama kuma da lokacin yin da ya ga damar abin ya auku ya ce kaza ya kasance kawai ya kasance ya halicci annabi adam ko mai ba da ikon haduwar namiji da mace sauran halitta duk aka same su to duk abin da Allah ya nufi kuma wani idansa ga yadda yake wani idansa ga yadda yake wani ga hancin yadda yake wani mai faɗi wani mai tsawo ga wani mai baki ga kaza da kaza da kaza duk babu kuskure ba kuskure ba ne iradar Allah ce taksisin halittar wannan ya zama kaza wannan ya zama kaza duka don ya nuna ikonsa da kuma babu wani mai iya ihaba ya kewaye da halittar Allah har yau din nan har zancen da muke yanzu babu wanda ya san halittar Allah ya take gaba ɗayanta a ce ya san komai masu bincike-bincike sun yi takassusi cikin ruwa sun ga irin halittun masu yawo a sama sun je iya inda za su iya zuwa sun yi kamarori masu hangen nesan hangen nesan hangen nesan nesoshi duka sun hango duk abin da za su iya hangowa sun ba da labarin abin da suka iya gani wani kuma sun bashi a kwatance cewa muna tsammani wani lokaci an taɓa yin kaza kama wannan karyar ta big bang ko zance ko in ce dai theory zance ba karya ba na big bang yawwa cewa da a haɗe ake kuma wannan ayar qur'ani ta tabbatar da wani abu da zai iya nuni kamar haka awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma ana suna kafa hujja da wannan yawa da sauran abubuwa da suke faruwa duka iya abin da dan adam ya iya sani ne yake faɗa yanzu a harkar sciences shi yasa dama kullum muke faɗin inga mai halitta kuma an samu zancensa ya ba da labari a kan halitta kai kuma da baka yi halitta ba kai ma halittar ka akai amma Allah ya baka basira da ilimi kuma ya faɗa shi ya baka wannan ilimin ka je ka kero kaza ka kero kaza ka hango kaza ka hango kaza ka buɗe kaza ka ga yadda aka yi halittar ba taka bace halittar Allah ce amma ka yi ƙoƙari ka santa abu kaza shi ya haifar da kaza ilimin sciences ya amfana mana sosai musamman wajen ilimin likitanci dinnan harkar sanin magunguna da yadda jiki yake da yadda zuciya take abu kaza in an shashi ga inda yake tafiya ya amfani kaza duk wannan ilimi ne dan adam ne Allah ya bashi wannan damar ya gano in an gwada kaza da kaza za su yi maganin kaza duk ilimi ne mai amfani to amma duk ran da aka samu ko karo ko tufka da warwara ko ka wani abu kai za a ce karan masu sciences din sun ce kaza kuma ga abin da mahalicci shi kuma ga abin da ya ce kuma ya tabbata cewa a zahiri ba yadda za a iya haɗa zancen a biyo ƙur'ani ma'anarsa a biyo science ɗin ma'anarsa to dole ka gaskata maganar Allah ka ce la'alla masu ilimin sciences ɗin za su zo wata rana bincikensu zai kawo su gano wannan abin da yanzu ba su gane shi ba ko kar ka bari ka samu kokonto a alƙur'ani ka rika jin cewa to ko saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka san lokacin sa ba microscope eh lokacin babu irin wannan sophisticated cameras da za su iya hango abubuwa na nesa ko ba telescope ba waye ba waye ba waye don haka iya abin da ya gaya mana nan mu ce iya iliminsa kenan sauran bai sani ba sai ba iliminsa bane wannan abin da ka ji a qur'ani ba zancen Muhammad sallallahu alaihi wasallama bane hmm? zancen waye zancen mahalicci ne zancen wanda ya gina abubuwan ne hmm. to wannan dai zance yana da faɗi a aya ta gaba suratu taghabun da Allah mu dake cewa za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir yawwa waɗanda suka kafirta suna riya cewa ba za a tashe su ba kul ka ce wa rabbi na rantse da Allah yanzu kaga wannan wuri duk akwai rantsuwa da wancan ta suratu yunus da ta suratu saba da kuma wannan ta at-taghabun duk annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rantse cewa wallahi akwai tashin alkiyama babu abin da zai hana wannan malami sun tattauna akan wannan lamari ta abin da ya shafi tashin alkiyama me yasa ya samu wannan ta goma shi mai ƙarfi a cikin alkur'ani kuma har abin da wurare da yawa za ka ji Allah yana cewa alladina amanu billahi ko wal yawmil akhir in ana zancen imani in ana hada imanin a dunkulansa tare da aiki za ta alladina amanu wa amilus salihati in kuma tafasilin imanin ne za ka ji ana faɗar abubuwan da za a yi imani da su a ce al-imanu billahi wal yawmil akhir me yasa a wurare da yawa ake hadawa saboda an samu su waɗannan larabawa ƙuraishawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikinsu a cikinsu an samu masu inkarin tashin alkiyama da aka gaya musu akwai rana za ta zo duk wanda ya mutu zai tashi daga kabari sun yi kokonto sun ce ba su yarda ba sun yi inkari sun gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ba su taba jin wannan zance ba dalili su ba mutane ne da aka taba baiwa littafi ba an gane yawwa zuwan abin nan contact ɗinsu da littafi daga sama na farko kenan shine alkur'ani kafin zuwan alkur'ani a saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba su taba jin cewa mutuwan nan da ake yi za a dawo ba kuma ammatul mushriki na haka aƙida su take galibin mushrikai waɗanda ba a taɓa ko in ce ba masu bin addinan da asalin su saukar da su akai ba ma'ana waɗanda ba yahudawa ba ba kiristoci ba duk mai bautar wani abu wanda ba Allah ba mushirikan indiya masu bautar abubuwa daban-daban da mushirikan larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu sallama da mushirikan iraki can baya masu bautar taurari da sauransu dukkansu waɗannan mutanen ba su yadda da akwai wata rana da za a tashi ba domin me shi wannan ilimin ilimin eschatology sunansa kenan ilimin ranar za a zo a tashi bayan an mutu kuma za a yi wata rayuwa ilimin eschatology babu shi a gun mushrikai asali shi yasa dama za ka ga a gurin waɗannan masu ilimin masu mushrikan nan a wurinsu ake samun philosophies da suka saba wannan zancen domin shi sanin cewa wannan jikin da ya mutu akwai ruhi tare da shi ruhin an raba shi da jikin yayin mutuwa kuma mai iko akan ya haɗa ruhin da jikin ya sake tashinsa shi kaɗai ne ya ba da labarin zai iya wannan aikin kun fahimci wannan to a ina ya faɗa a cikin littattafan annabawan da ya aiko da haka duk al'ummar da ba su taɓa samun wani annabi ya zo musu ba ko kuma sun yi nisa da karantarwar annabawa za ka samu suna da philosophies ne daban da suke bi ba wannan ilimin cewa za a tashi bayan an mutu ba kun fahimci wannan shi yasa aka samu falsafar a incarnation ta zo daga irin waɗannan mutane musamman a gun mutanen india aƙidar in an mutu in mutum ya mutu me yake yi wai zai sake dawowa ne in another form yauwa a wani tsarin na daban in mutumin kirki ne sai ya dawo a wani mutumin kirki ana ganin sa ce a aiko kai kaza da kaza wani ma a ce Allah ne ya zo da surarsa ya shigo jikinsa shi yasa suke bautawa abubuwa da yawa in kuma mutumin banza ne bai aikin kirki ba wasu ya zo ko a wata bakar mage ko a wani kare ko wani maciji da haka daga an sai a ce wannan wani ne ya taɓa rayuwa mugu ne shi yasa ya zama haka to kuma duk sai suka hada da aqida su ta canfa canfe to larabawa na quraish kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su san da wannan zance cewa za a tashi bayan an mutu ba shi yasa a qur'ani Allah yake ba mu labari a wurare da yawa inkarin ba'as cewa in an ce musu za a tashi za su ce a kawai mu mutuwa muke yi innama na mutu wa nahya ko wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kawai wucewar zamani ne take kashe mu yau wane ya mutu gobe da ita ƙarshen zance kenan kowa ya mutu zancensa ya ƙare ba su yarda da cewa za a tashi ba to shi yasa kuka ga a cikin alkur'ani Allah yana tanawu'i wajen kafa hujja ga waɗannan mutane kuma shi yasa ayoyi yanzu in ka ce ma za ka ambaci ayoyi da suke magana akan tashin alkiyama to kusan za ka iya cewa ba ka wucewa a cikin alkur'ani a ƙur'anin wannan da da muke mushaf da muke karanta yanzu mai shafi da wahala ka wuce shafi ɗaya biyu wanda ba zancen abin da ya shafi za a mutu za a haɗu da Allah to duka wannan hikimar ita ce wannan aƙidar da take gun larabawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gunsu kuma Allah ya san akwai wasu al'ummomin daban waɗanda ba su yarda da wannan zance ba to tabbatar da shi da dalilai dalilan nan kuma sam'iyya wa aqliya duka Allah madauki yayi amfani da abubuwa da yawa ya ba da misalai a cikin alkur'ani wasu kuma ya ambata da kansa wasu kuma ya sa manzansa sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa a kai fa'iza hum min al'ajidasi ila rabbihim yansilun wannan duk Allah ne ke ba da labari yawwa fa'iza hum min al'ajidasi al'ajidas shi ne ƙaburuka ƙubur daga ƙaburukansu za su fito yansiluna an yusri'un suna gaggawa za su tafi gurin da Allah maɗaukaki ya ƙaddara cewa za a haɗu za a kuma yi abin da za a yi na hisabi Allah ya faɗa a wurare da yawa wasu kamar da na ambata dalilai da suke taƙariri ne daga Allah wasu kuma a umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har da rantsuwa kamar waɗannan ayoyi uku kamar da muka ji wasu kuma misalai ne da Allah zai bayar wasu sun gabata sai ya halakar da su ya rayar da su kuma a nuna waɗanda suka yi inkarin a idan su saboda kuma a tabbatar musu da hujja a tsayar musu da hujja ina jin an fahimci wannan yawa to mu koma littafin malam in kuma kuka duba hadisin bukhari da muslim innakum mashuruna ko mene za a tashe ku hufatan uratan gurlan yawwa hufatan ba takalmi ko uratan tsirara gurlan babu kaciya malamai suka ce wannan gurlan an yi wannan ne لتحقيق كما إعادة كمال الخلقة هو إعادة الخلقة على كمالها يوا saboda a tabbatar da abin da aka gutsire maka ma a nan duniya lokacin kaciya sai an mayar maka shi dan kawai ka ji cewa me mayar maka wannan abun ba abin da ba zai iya ba dan yanzu kowan zamin da yawan yara kaciya shi kace masa ya nemo gutsiran kowace ya iya tantance maka yewa yara bakwai kaciya yau wacce ce fatar ta wane wacce ce ta wane wacce ce ta wane ba zai iya ba ko ba haka bane to amma dan a tabbatar da Allah shine mai cikakken iko hatta wannan din sai an mayar wa mutum ita wannan abin da aka gutsure da a ce gashin kan mutum da yake askewa a rayuwarsa inda komawa zai yi lokaci guda za a iya tattaro na duniya gaba ɗaya duk askin da kai a iya mayar maka shi kanka to amma ba da wannan sura ake so a ganka ba naka Allah duk abin da ya so ya yi dangane da mutum wannan dai mutum din wanda da ba shi Allah ya samar da shi to kuma me abin mamaki dan ya mai da shi a irin surar da yake so haka nan kuma ba za a yi mamaki ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk wanda za su shiga aljanna za su shiga ne a matsayin samari masu ƙarfi masu kamalar khilqa mutum ko ya mutu a yaro ko ya mutu a tsoho to za a tashe shi ne a saurayi namiji mai jin ƙarfi domin saurayi namiji mai jin ƙarfi shine duk senses ɗinsa na filin suke kammale na yaro ba su gama kammala ba na tsoho sun fara rauni ko da sha'awa da jin daɗi mai ake cewa daɗi in na abinci ne in tauna ake ko in shaƙa ake duk abin da ɗan adam da jikinsa yake aiki sense organs ɗinsa gaba ɗaya yaushe suka fi aiki lokacin da yake saurayi to saboda shi ita ma wannan wata ni'ima ce Allah ya mai da mu halin samartaka saboda in aljanna mutum ya shiga to ya fi jin daɗinta domin in yaro ne ba zai fahimci me za a yi ba ko ba haka ba in tsoho ne jikin ya yi rauni ba zai fahimci ma jin daɗin ba to amma saboda ni'imar Allah sai a dawo da kowa saurayi sai a dawo da kowace budurwa haka za su rayu saboda jin daɗin ya tabbata in kuma wuta ce to shi ma haka yadda mutum zai rika ji hankalinsa yana tare da shi zai fi iya nadama ya tuno komai ya tuno wa'azin da aka yi masa ya tuno gargaɗi da aka yi masa ya kuma ji zafin jiki na ƙuna na azaba to shi ma a lokacin da yake wannan marhala ta samartaka ya fi fahimtar abin nan zafi da wahala da raɗaɗi duk a wannan lokaci wani lokacin mutum yaro ne zai taɓa wani abu ma ba filin sosai wani babba kuma shi ma in ya tsufa akwai abin da bai kammala ba ya riga ya shirinye jikinsa ko ba haka ba amma saurayi ya fi jin komai da daɗi da kuma azaba haka duk wannan yana nuna maka me dawo wannan da za a yi dawowa ce da Allah ne yake zaɓar yadda yake so a yi ta don ya nuna mana shine wato ala kulli shay'in qadir kuma a wannan wuri kamar da na ambata ɗazu faɗin Allah wa man asdaqu min Allah hadisan zaka iya hada shi da abin da yake faɗa na ƙarshen abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa dinnan na magana wa zalika ala Allah yasir kamar ƙarshen ayoyin duk ana faɗin waɗannan ne don a nuna mai da ikon Allah da gaskiyar zancen da cewa kuma abun ba mai wahala bane a kansa bayan zai iya shi kuma da sauƙi zai yi kuma tun da ya baku labari to ku gaskata babu wani zancen da ya kai shi zama gaskiya Allah sa an fahimta to mu je mu karasa abin da malam ya ambata mana dan mu gama zance akan wannan aya sai ce faddalilul aqli in ka bi ta dalilai na hankali ma nushahiduhu abin da muke gani mu ma yanzu yanzu mu dawo cikin rayuwarmu a cikin ta ne malam zai ba misali misalin cewa Allah mai iko ne na abin da ya mutu ya dawo da shi yace min ihya'il ardi ba'da mautiha bayan mutuwar abin nan ƙasa Allah ya dawo da ita da rai kamar me yanzu wani hali muke ciki mu yanzu a ƙasar nan halin mutuwar ƙasa ne ko shine halin rani ba ruwan sama insha Allah muna fata Allah ya kawo mana kuma mai amfani mai ni'ima wanda za a samu abin da za a ci yanzu kana ganin ko ina a kaikashe yake mu da muke rayuwa a nan areas savana da wanda suke rayuwa a desert complete desert za su fi fahimtar wannan zancen waɗanda suke kullum lub-lub cikin green ba su fahimci wannan zancen sosai ba duk da dai su ma suna ganin abin da suke gani na canji yawwa za ka ga ƙasa a kaikashe baki ɗaya ba komai amma ruwa yana zuba sai ka ga green yanzu wani abu da ya faru daga bara zuwa bana saudi arabia da makotanta duwatsu da ba a taba ganin kore ba sai bana sai bara din can bara ina jin january lokacin da na je na gani da ido za ka ga dutsen da kullum a kaikashe yake amma sai ka ga an yi ruwa ruwan da har ya tsirar da koren a ciyayi eriyar maka musamman da ba a saba ruwa ba za ga a shekara sau ɗaya ake ruwa sau ɗaya shi ke nan ba za a ƙara ba wani to yanzu sai ka ga ana yi a kai a kai wannan wani juyi ne shi ma na rayuwar duniya yadda take Allah zai kyauta to waɗannan abubuwan duka me yake nuna mana yana nuna mana ikon Allah akan abubuwa ku bar masa kayansa shi abin da ya ce ku yi kawai ku yi ku kyale shi da sauran aikinsa yawwa gudanar da halittar nan ba ku da hannu a ciki duk wani mai cewa zai je wani kemikal ya ruwan sama duk wani zance ne yawwa wasu abubuwa ne da an san an haɗa kaza da kaza za su zama kaza amma ba a ce ruwan sama irin na Allah ba an fahimci abu yawwa an samu wasu suna masu noma suna yin wani ana haɗa wasu abubuwa ko da za a je a zubo wannan ai dabaru ne irin yadda ka tono na ƙasa ko ba haka bane ka sa famfo ya yi famfin ɗinsa ya ɗago shi ya rarraba maka shi a cikin kwami ya turo maka shi irin wannan shi ma wancan a zubo daga sama wani wanda ba shi da wannan ina irin da abubuwan nan da ake dogwaye kamar pole waya kuma yana juya yana watsa ruwa ai duk dabaru ne yanzu kuma an samu ci gaban da za a iya zuwa sama a samu gajimarai a sa wani abu a ciki wani abu ya zubo duk dabara ilimin sayansi ne yanzu ba wani sihiri bane ba wani abu ba yau don haka duka kuma a cikin me ake yi tasarrufi ne a cikin halittar Allah ba kirkiran wani abu ne min la shay ba ai kun san wannan me yake nufi halitta min la shay a halitta abu daga babu wannan shine abin da Allah shi kada yake iyawa amma ka hada kayan Allah ba kayanka ba ko ka hada wannan ka hada wannan ka hada wannan saboda ilimin da ka samu sai ka tayar da wani abu wannan kayan manufacturing wani abu ne ba creating abu mil, ex nihilo ba ko yawwa muje sai ce wa min wujudin nash'ati al-ula allati wuqu'u ath-thaniyati aula min habil imkani hakanan kuma ku duba mu ga irin yadda halittar farko take shine annash'atul ula halittar farko allati wuqu'u thaniyati aula min habil imkani wadda aukuwar ta biyu ita ta fi cancantar zama possible shine bil imkani al imkan nan possibility yake nufi yiwuwa ma'ana Allah ya halicci mutum a karan farko lokacin da ba kowa yanzu ɗan adam ɗin da ake samu bayan halittar mutum na farko shi ne annabi adam shi ya aka halicce shi ne ya tabbata hadisin manzan Allah sallallahu alaihi ya ambata cewa inna Allah khalaqa adama biyadihi Allah ya halicci annabi adam da hannunsa yaya yayi ba mu sani ba amma Allah shi ya haɗa annabi Adam daga ƙasar ɓangarori guda bakwai na duniya ƙasa aka cakuɗa su wuri guda aka yi moldin ɗinsu sai Allah ya shefin ya halicci annabi Adam kun ga asalinsa me yake nan taɓo ƙasa to kuma sai busa masa rai yaya busa ba mu sani ba amma haka ya faɗa ثم نفخ فيه من روحه سنة الله بوسى مثل روح انسى روحي أي من الأرواح التي أرادها الله وخلقها يسن يا مسا أجكي ذاك باوني جزئي ني نزات الله أجكين النبي آدم با كما رأي النبي عيسى شما الله مدوكي يبوسى تهنير ملائكا أكا بوسى cikin farjin na na Maryamu ta ɗauki cikin annabi isa ta haife shi don haka a ce wani juzu'i ne na zatin Allah shi ma wannan ba haka bane faɗin manzon Allah sallallahu da yake cewa dangane da annabi isa wa anna isa abduhu abdullahi wa rasuluhu ko wa ruhun ko wa ruhun minhu ruhun minhu ai ruhun min al arwahi allati khalaqaha Allah abin da ake nufi kenan ruhi ne daga cikin ruhin da Allah maɗaukaki ya halitta to abin da ke so in faɗa wannan halittar farkon ai kun ga tana da bambanci yanzu daga lokacin da aka halicci annabi adam ɗin da aka busa wannan ramfa daga ƙasa sai ya juye ya zama wani abu daban wannan ruhin da aka busa sai ya zama ga jijiya ga zuciya ga lungs ga waye ga waye duk sun fito kuma jini na yawo a jiki a kun ga wannan wani abu ne daban ba magana ce ta iya wannan kasar ita ce take wannan abu ba kuma sai aka balli kashin kirjinsa na gefen hagu shi ma Allah ya nuna kun fa kun dinsa ya halitta masa mata wannan kuma ya zo mana a hadisi ingantacce kuma mun yadda mun karba aka halitta masa mata shi kenan suka zama miji da mata kuma Allah maɗauki a jikin kowa ya halitta masa abin da ya dace na zamansa da ɗan uwansa yadda jikin mace aka sanya shi yadda namijin zai sha'awa jikin namijin shi ma aka sanya shi yadda macen za ta yi sha'awa kuma yadda za su haɗu da juna da irin abin da za su riƙa ji da kuma sakamakon da zai biyo baya da kuma maganar a haihu duk wani wanda ya zo daga baya to ta wannan aka same shi to yanzu wanda ya yi wannan abin shi ne ma'anin annashi'atul ula in kun mun duba kuma har yanzu cikin suratul waqi'a afara aitum ma tumnun shin ba kwa ganin abin da ke tumnun me ma'anin maniyin da kuke fitarwa shine ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun shin mu ne muka halicce shi a ku kuka halicce shi ko ko mu ne duk abin da mai sayensis ya yi na ƙoƙari har ya zo kan artificial intelligence har yau bai iya halittar maniyi ba maniyi mai wannan millions of cells da suke ciki tambayi wanda suka san abin su gani ta microscope ka ga yadda yake da kuma irin yadda in ya haɗu da na mace da namiji yadda abubuwan da suke faruwa har yau babu wani scientist da ya sanya ake yin wannan abu saka zai iya maka robot zai iya sa masa kwamfuta zai iya aikensa kasuwa ya je ya so ya dawo zai iya duka zai iya kisa zai iya yanka tumatir ya yanka dankali zai iya komai da aka yi programming ya yi an fahimta amma out of wannan abin da aka yi programming ɗinsa wani abin ba zai iya ba ko in ce ba a zo lokacin da za su iya yin wani abin kuma dai na mamakin ba amma duk da haka a ce an yi abu daga maniyi da maniyin da yake kunshe da waɗannan cells ɗin wanda da mu kanmu gashi nan a jikinmu amma duk ba mu sani ba kuma yadda Allah ya kira shi ma'il mahin ruwa wulaƙantacce ma'ana abun wulaƙantawa yana taɓa ka kana jin sai ka wanke ba ka sansa a jikinka to kuma amma shine asalinka kun ba yadda za ka yi daga nan kake ba yadda za ka yi haka asalinka yake har yanzu wani mai sayansi su ce bari a sake wani sabon creation ai wani abu ba zai iya ba to wannan shine mene annash'atul ula to yanzu annash'atul ula mai ta kunsa ta kunshi waɗannan abubuwan ne babu abu ai initiating ɗinsa ai creating ɗinsa ex nihilo ma'ana daga babu shi kuwa annash'atul abin nan al-khalqu ko al-ba'satu thaniya ko al-bi'sa tashin mutum bayan ya mutu me a ciki in ka kwatanta dai da na farko to lalle a tashi wanda yake akwai shi a haɗa parts ɗinsa wanda kuma an san inda wannan ya shiga da wanda kura ta cinye da wanda zaki ya cinye da wanda ya faɗo daga sama ya rugurguje da wanda mota ta ya galgala shi da wanda ya shiga ruwa aka neme shi har ya zagonye kifaye suka tsinci abin da suka tsinta na ƙarshe ƙasusuwan suka tsaya duk in aka yi busa ƙaho kowa zai dawo kuma Allah shi ya san yadda zai wannan komowa ɗin to dawo wannan in ka kalle ta wahala ce da ita abun Allah ko sauƙi ne ta ba ta da wahala domin abin da babu shi a samar da shi shi ne ya fi wahala ko abin da aka rasa shi jiya an san shi har suna ne da shi abin da yake har suna ne da shi ko kuma da cells din da suka kafa shi suka yi fomin kowane bangare na jiki din nan ka duba palms ɗinka wannan hannu irin adadin cells din da suke ciki layer beyond layer na, fata da aka ɗora a nan da zanen da aka yi kuma a ce kowa nasa daban wannan abin ya wuce zancen wani ne da ya yi abu da sauƙi ba zancen sauƙi abu ne mai wahalar yi amma agun wanda ya yi ba mai wahala ba ne abu ne mai sauƙi sosai Allah shi yi waɗannan abubuwa to kuma in ka mutu ya ce da ƙashinka da tsokarka su koma yadda suke kuma a dawo maka da ruhin da dama an je an ajiye shi an ajiye shi a wani sto da mu ba mu san inda yake ba kuma a ɗauko a mai da shi kan yadda yake da precision babu kuskure ko miskalar zarratin ba za a kuskure akan wani ran wani ya fada gangar jikin wani ba haka za a tada kowa to wannan din abu ne mai sauki in ka kwatanta shi da wancan da aka halitta daga babu to shine yace wa min wujudi an-nash'ati al-ula allati wuqu'u ath-thaniyati aula minha ay min al-ula bil imkani ta bangaren yiwuwa wa min al-hikmati allati tajzimu kuma hikimar da take tabbatar da yanke li'anna Allah lam yakhluq khalqahu abasan kuma sannan ka duba ka gani wannan halittar yadda ai Allah ya yi ta da itqani da kyau yanzu in inji ne mutum yanzu injinan motocinmu da baburanmu da kekunanmu galibinsu shekara nawa suka yi galibi kuma kullum sai ana hada shi da me da sabis kullum sai kana juyen bakin mai shi yadda aka yi injin ba zai rayu shi kadai ba sai in ka ce ma fetur sunansa abinci to juye dai kaga mu dan adam ba mu da wani abu mai suna juye ko ba haka ba amma a haka mutum zai yi shekara saba'in parts of his body suna aiki wani a kammale wani gun kuma a samu dan tangarda yau a je asibiti a sha magani abu kaza ya miƙe wani kuma ka gan shi da haƙoransa ras hancinsa garau kuma komai na huhunsa ba wani ciwo kidney na aiki sosai musamman wanda ya iya cin abinci mai kyau natural wanda ba zai jawo masa cututtuka ba sai kaga mutum ya yi shekara da shekaru kayan nan suna aiki ko ba haka ba ne wannan duk yana nuna maka hikimar cewa Allah maɗaukaki bai yi wannan abun haka kawai ba komai wajen ya ɓata lokaci ai ko dan a ce ya burge ka ko ba haka ba ya yi ƙasa da haka ya gama burge ka to wannan koyar da yi shi da kyau ɗin nan to ya fi ƙarfin a ce kawai dan a burge wani ne menene sirrin halitta shine mu bauta masa mu san wannan irin yadda ya gina mu da kan nan da kwakwalwa ku duba fa masu ilimin sanin kwakwalwa suka ce sun san yadda kwakwalwa yadda aka zuba ta a cikin kwanya da bangaren tunani da bangaren wahalhalu da depression da meye da bangaren memory tuno abin da ya wuce can baya duk kwakwalwar kowace da irin bangaren da take yi na aiki kuma ita take sabin duk bangaren jiki nervous system haka yake aiki jijiyoyinka daga an samu matsala ko a kwakwalwar nan sai ya taba jijiya sai ka stroke ko makamancin irin waɗannan duk suna da alaka to duk wa yake tafi da wannan jikin ne gaba ɗaya a lokaci guda in ka duba ka kwatanta da masu lafiya da marasa lafiya a duniya su suka fi yawa masu lafiya sun fi yawa to duk wa yake gudanar da tsarin rayuwarsu Allah ne to kuma duk a ce haka kawai wai yayi mu ba mu da aiki sai kawai mu zo mu ci mu koshi mu je mu nemi mata shikenan wai mu zo mu kwanta ka bauta wa Allah ka ki wallahi ba dan haka Allah yi mu ba yayi mu ne dan mu yadda da cewa shi yayi mu in mun yadda shi yayi mu kuma mu ba shi haƙƙinsa na cewa shine ubangijinmu duk ni'imomin nan ba abin da muka biya shi kyauta ya mana su to mu gode masa ta hanyar mu bauta masa dan haka ya halitte mu ba dan wani abu ba to wannan shine malam ke so ya tuna mana to daga cikin wannan hikimar yahyawna thumma yamutu za su rayu kuma sannan za su mutu za a rayu kuma sannan za a mutu wata rana haka wannan jikin ba maganar wai a bangaren jikin ne expire ba yau ba maganar expiration ba ne a'a dama ita rayuwar ta duniya Allah ya hada ta da ajali wanda predetermined Allah ya gama determining kowa ranar da zai mutu sawa'un ajalin ya kai sawa'un parts ɗin jiki suna aiki ko ba sa aiki da haka mutuwa ba alakata da wannan bane za ga wani yana kiyayewar yana komai baya cin komai da zai ja masa alsa da zai ja masa kansa da zai ja masa me yana kiyayewa amma duk da haka haka kawai in ajalinsa ya zo sai ya mutu sai a ce ai ya faɗi jiya wani ciwon ciki da ba ciwon cikin ko kuma da wani abu ma dai ba a sani ba wani kuma ba komai din ma sai Allah ya ɗauke shi wani yana masallaci yana sujada shikenan sai Allah ya karɓi kayansa Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cika da imani mu karasa wannan wurin tun da lokaci yayi yace wa amma dalilu sam'i in ka bi ta dalilai hujjoji su kuma na qur'ani da hadisi yace fa huwa ikhbaru asdaqis sadiqin shine labarin wanda shine mafi gaskiyar masu gaskiya bidalika bal iqsamuhu alayhi li hadha rantsuwa ma yayi akan haka wali haza qala shi yasa yace wa man asdaqu min Allah haditha yace kadhalika amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yuqsima alaihi fi ghairi mawdi'in min alquran haka nan ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama ba wuri ɗaya ba wato a wurare da dama a cikin alkur'ani ka qaulihi za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir mun ambace su da kuma mun yi bayani wannan shine karshen abin da zamu iya tattaunawa yanzu in Allah ya kai mu darasin mu na gobe sai mu dora kuma akan aya ta gaba ko wani abu na wasu fa'idoji da zamu ji dangane da wannan aya insha Allah ta'ala as'alullaha tabaraka wa ta'ala أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك